ko kuma za ta yanke ma'ana akwai lokacin da an yi azabar kuma za ta a wannan azaba za ta yanke kuma shikenan har zuwa tashin alkiyama wa an wa an asbabi azabil qabr sannan za mu ji dalilan da suke jawo azabar kabari wan najati minhu da kuma dalilan da suke sa a kukuta daga azabar kabari din sannan da a cikin wannan bahasi na uku wa aina mustaqarrul arwahi fil barzakh anan ne zamu ji kuma ina matabbatar ruhi ko rawuka suke a cikin rayuwar barzakh an zare ran mutum ya riga ya mutu to ruhin nasa ina ne matabbatar ruhin a ina ake zuwa a ajiye rawukan bayan an karbe su lokacin da shi mutum ya bar duniya kuma shi yana barzahu bai je lahira ba to duk a cikin wannan bahasin za mu ji a ina wannan rawukan suke ka arwahil anbiya kamar rawukan annabawa kaf cikin annabawan da Allah ta'ala ya aiko ba ko guda ɗaya yanzu duk an karɓi rawukan su to ina rawukan su suke wa arwahu shuhada da kuma rawukan shahidai shahidan bayan Allah waɗanda suka yi mutuwar shahada kama tun daga sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa yau rawukan suna ina wa arwahul mu'minina salihin da kuma rawukan mu'minai managarta idan yanzu wani mu'mini salihin bawa ya mutu ina ran sai yake tafiya wa arwahul usati sannan a hannu guda kuma ina rawukan masu sabo wa arwahul kuffar da kuma rawukan kafirai suna ina to duk a cikin wannan bahasi na uku za mu ji wannan tattaunawa insha Allah a ƙarƙashin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu wannan abin da fasali na farko ya kunsa ke wa fil fasli thani a cikin fasali na biyu كان الحديث عن علامات الساعة الصغرى تتوناوا ذات كسانتي game da alamomin tashin alkiyama kanana wal kubra da alamomin tashin alkiyama manya-manya wan nafhi fi sur da kuma busa a cikin kaho duk a cikin wannan fasali na biyu za mu ji su kuma waɗannan bayanan wa fil mabhasil awwal a cikin bahati na farko a cikin wannan fasali na biyu lakhastu mujmala ashrati sa'ati sughra mana yace na tankado ko kace nayi talkhisi na rairayo wato jumultattun alamomin tashin alkiyama kanana ma'ana ya kawo su a jumulce alamomi in kaga abu kaza alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana in kaga kaza yana faruwa alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana mala ya ce to a dunkule duk yayo talhisi na waɗannan alamomin tashin alkiyama kanana wannan abin da za ka ji kenan a bahasi na farko cikin fasali na biyu na wannan littafi wa fil mabhath thani a cikin bahasi na biyu kana al hadithu an ashrat as sa'ati al kubra tattaunawar za ta kasance game da alamomin tashin alkiyama manya fil qur'anil karim waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma wa sunnatin nabawiyya da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam as-sahiha ingantacciya ka nuzuli isa alaihi salam kaman saukar annabi isa za mu ji tattauna shin annabi isa din nan kamar yadda kiristoci suke cewa an gicciye shi ma'ana an tsire shi haka ne ko kuma kamar yadda alkur'ani yake cewa an ɗauke shi zuwa sama sannan cikin alamomin tashin alkiyama zai sake saukowa ya saukowar za ta kasance a ina zai sauka ya siffarsa take to duk za mu ji a cikin wannan waya juji wa ma'juj sannan cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya akwai maganar ya juji wa ma'juj shin su ya juji wa ma'juj nan yaya suke mutane ne su ko kuma wata halitta ce daban to duk a cikin wannan bahasi na biyu wato za mu ji bayanin ya juju wa majoj wanda ɗaya ne cikin manya-manyan alamomin tashin alkiyama wa tulu'u shamsi min maghribiha da hudowar rana daga mafadarta ba yanda aka saba ba rana ta hudo daga gabas ta faɗi yamma to cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya rana za ta hudo daga yamma ta faɗi gabas saɓanin yadda aka saba a al'ada wa kuruju wa kuruju wa kuruju dabba da kuma wato fitowar wata dabba ita ma wannan dabbar wace irin dabba ce shin akwai wani bayani da aka yi daga ina za ta fito to duk za mu ji bayanin insha Allah wal mahadi da kuma bayanin mahadi na gaskiya wanda yana cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya bayyanar mahadi shin mahadin irin na coge ko kuma mahadi irin wanda yake na hakika na gaskiya wanda yake da goyon bayan hadisai masu yawa ingantattu to za mu ji bayanin wane ne mahadidin kuma yaushe zai bayyana ya alamomin shi mahadi na gaskiya suke ba alamomin mahadi dan cuwa ba wal masihu dajjal sannan za mu ji bayani game da bayyanar dujal ya siffar dujal take da ina da ina zai je wa'anne irin ayyuka dujal yake yi da irin fitina da tashin hankalin da al'umma za su samu kansu idan dujal ya bayyana wal khusufati thalatha da kuma kusufi kusufi kusufi daidai har guda uku da za a yi a duniya wanda shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya wan narul lati tahshurun nas da kuma wata wuta da za ta dinga tattara mutane ta koro mutane ta tara su gure guda duk za mu ji a cikin wannan bahasi na biyu a cikin ainihin wato fasali na biyu kaga nan ma karatu ne mai dimbin yawa za mu sha a cikin wannan littafi mai albarka wa fil mabahasi salih a cikin bahasi na uku cikin wannan littafi za mu ji bayanin annafhu fi sur busa da za a yi a cikin kaho wa ma huwa sur shin kafan shi menene shi kuma ya kafan yake wa ma hiya adad adadun nafaqat sannan busar guda nawa za a yi duk za mu ji bayanin insha Allah wa kana alhadithu an alba'd sannan tattaunawa za ta kasance game da alba'd tashin alkiyama fil fasl athalith a cikin fasali na uku a wannan littafi fa fil mabahath alawwal a cikin bahasi na farko a fasali na uku na wannan littafi al'adillatu ala zalik za mu ji dalilai dalilai ala zalika akan tashin alkiyama wa asma'i yawmin kiyama da kuma ranakun tashi ranar tashin alkiyama sunayen ranar tashin alkiyama tana da sunaye iri-iri daban-daban duk za mu ji a cikin wannan wal mabahathu thani sannan a cikin bahasi na biyu wato خصص للحشر وأهوال يوم القيامة وخصص للحشر وأهوال يوم القيامة sannan an keɓanci ranar taruwa ko kuma kassasa lilhashari wa ahwali yawmin qiyama wa sharhul ayatin lati tahaddathat anil hashr wato dalilai sun keɓance ko sun yi bayani a keɓance game da tashin alkiyama ɗin tattaruwar mutane wa ahwalu yawm alkiyama da kuma tsoro da furgici na ranar alkiyama wa sharhul ayati allati tahaddathat anil hashr da kuma sharhi da ƙarin bayani game da ayoyin da suke magana game da tattara mutane ranar tashin alkiyama ka kaulihi ta'ala kamar faɗin Allah ta'ala wa anzir bihi alladhina yakhafuna yuhsharu ila rabbihim ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله تعالى yace kai gargadi da wato wa anzir bihi kai gargadi da shi alqur'ani alladhina yakhafuna yuhsharu ga wadannan da suke tsoron an yuhsharu a tattara su ila rabbihim zuwa ga ubangijin su laysa lahum min dunihi waliyun a ranar da ba su da wani masoyi majibincin al'amari ko mabayansa wala shafi'un ba su da wani mai ceto la'allahum yattaquna ko sa zama masu takawa da kiyaye dokokin Allah kaga wannan ayar ta yi magana ashe akwai ranar taruwa da za a tara mutane zuwa ga ubangijin su an yuhsharu ila rabbihim suratul an'am aya ta 51 wa ka qawlihi ta'ala da kuma kamar fadin Allah ta'ala wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada Allah ta'ala ya ce wa yau madu sayyirul jibal a ranar da za mu tafiyar da duwatsu ya tafiyar da duwatsu suke duk za mu ji bayani wataral arda kaga ƙasa ba rizatan bayyananniya ba tudu ba kwari wa hasharnahum Allah ya ce mu tara su mu tattare su falam nughadir minhum ahada babu mutum ɗaya daga cikin su da za mu bari suratul kahfi aya ta 47 wa ka qaulihi ta'ala da kuma kamar fadin Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ard wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsharun Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ard babu wata dabba a ban kasa wala ta'irin babu wani tsuntsu yatiru bi janahihi da zai tashi da fuka-fukansa illa umamun amsalukum face su ma al'ummomi ne irin ko ma farratna fil kitabi min shay ba mi sakacin bayanin wani abu a cikin littafin thumma ila rabbihim yuhsharun sannan zuwa ga ubangijin su yuhsharuna ake tattara su kaga duk waɗannan ayoyi suna magana game da lalle akwai ranar taruwa guri guda Allah madaukakin sarki ya wa mutane hukunci suratul an'am aya ta 38 bala ya ce wata kallamtu an makanin hashar sannan na yi bayani na tattauna game da wani guri ne za a tattara mutane din makanul hashar gurin taruwar bala ya ce din na yi magana akan haka wasifatun nasi fil mahshar da kuma ya siffar mutane take a wannan ranar a ranar in an tashi wajen taruwar ya yanayin fuskoki fuskoki sun bambanta to sai ya ce har da siffar yadda mutane za su tashi fil mahshar ko fil hashr a wajen tashin nasu wajen taruwar tasu wa ahwaluhum wa khawfuhum shadid da kuma halayyar da za su tashi can sifatun nas siffar mutane din nan kuma halayyar mutane din wa khawfihim shadid da kuma tsoro tsoron su kuma mai tsanani wa bayyantu ahwala yawmal yawmal qiyama sannan nayi bayani game da ahwali yawm ahwala yawmil qiyama ma'ana firgici da tsoron ranar tashin alkiyama allati zukirat fil qur'anil karim wanda aka ambata a cikin alqur'ani mai girma kadakkil ab kaman nike kasa zamanto la tajidu fiha amtan wato ba za ka samu tudu ba ko kwari za a nike kasa gaba ɗaya ta lebur shine kadakkil ard hatta idza dukkatil ardu dakkan dakkan nikewa kenan sannan wa nasfil jibal da kuma sheke duwatsu ga dutse ya zama gari ya narke an sheke shi wa qabdil ard da kuma damke ƙasa ma qadarullah haqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yanda ubangiji ta'ala zai damke ƙasa wa tayyis sama was samawati matwiyatun bi yamin sannan ita kuma saman za a nannade ta yau ma natsuwi sama ka ɓayi sijilli lilkutub yadda kake nannade takarda haka ita ma saman za a nannade ta wannan duk za mu ji watabjirul bihar da kuma yadda za a wato wato fasa tekuna ma'ana za a fashe su gaba ɗaya su tsiyaye duk wani teku da kake kallo za a fasa shi daga inda yake a zaune to gaba ɗaya za a tafjirul bihar ma'ana za a fuske abin da ya tare shi ya hana shi ya ainihin wato ya ambaliya ya gudu to saboda haka ubangiji ta'ala cikin alamomin tashin alkiyama akwai tafjirul bihar wato fasa tekuna wa tasjiruha da kuma kone su ka dauka za su abin nan wato rana ce ta daban yanayin ta kawai ya nuna cewa kowa za ka gan shi ma cikin hayyacin sai kyau saboda abubuwa ne da ba a saba ba wayannan ainihin wato alkawun din nan da kake kallon su duk gaba da shi yasa Allah ce yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was samawat kaga saman da ka sani an ce an nan da ita kamar ta kai kasar ita ma an damke ta an ware duk ba wani gini ba wani ba wani ba wata katanga ba wani guri da za ka ganshi da zai sa ya zama makari ko wata abin nan duk gaba da kasa ta yi lebo sannan teku an fashe ta kuma ta wato mataki mataki ne akwai matakin da zaka ji Allah madaukakin sarki yace wa idhal biharu fujirat to kaga nan an fashe ainihin wato abin nan din kenan akwai kuma sujirat shi kuma sujirat shine zaka ga kaman gurin kaman an saba wuta ruwa ya kone sannan wa mauranu sama da kuma kaiwa da komowar sama sama za a ganta tana ta motsi tana ta kaiwa da komowa wan fitsaruha da kuma tsagewarta ma'ana duk mataki mataki ne farko kila za ka dinga ganin sama da da kake ganin ta tsaye cak to za ka ta fara motsi sama ta fara kaiwa da komowa wan fitsaruha sannan za ta za ta tsage idan sama'un fatarat ai idan sama'un fatarat idan in fadaratis sama'u in fadarat ma'ana sama za ta kyakkece za ta yage wa takwiru shams sannan za a shafe hasken rana ita ranar da ta zama haske wa shamsu diya wal qamara nur to duk su suke haska duniya to ita ma ranar za a shafe haskenta idza shamsu kuwirat kenan shine ma'ana za a shafe hasken rana wa khasfil qamar sannan za a dusashe hasken ainihin wato alkamar wata dusashewa shi ne za a yi wato shi wata shi kuma za a dusashe shi ma ba hasken ke wata na furin nujo sannan da tarwatsewar taurari ba akwai inda za ka ji wa idan nujumu dumisat wato bayan su tarwatse su ma za a shafe su kaga duwa inda su ne za su kaga kenan shi sa Allah ta'ala ce kowa a cikin haskensa zai dinga tafiya kamar yanzu muna zaune ne gaba ɗaya duk a ɗauke wuta gari ya yi bukin kiran ɗin na a yi duhu za a ga kowa wannan ya ɗauko tuci da ɗinsa ya haska wannan to haka ranar tashin alkiyama kan ka ɗauka za ka hasken wani zai shafe ka an fahimta da kowa a cikin haskensa yake tafiya su wayannan abubuwan da za su haska a yi tafiyar ga dai duk abubuwa sun tarwatse abubuwa duk sun farfashe sannan kuma hasken da za a ga ina ma aka dosa shi ma ka ji ranar an shafe haskenta wata shi ma an disashe shi sannan taurari gaba ɗayansu in tasara sun tarwatse daga inda suke a tsare a jere sannan kuma ɗumi san an shafe su ida kowa za ga a cikin haskensa zai zai dinga tafiya yau mai yaƙulul munafiku da wani munafiƙatu lillazina amanun zuruna na ƙasa bismin nurikum ilar ji'u wara a kumfanta misu nura a ga shi hasken a nan mutum zai samu wannan hasken wannan torch light din wannan security light da zaka samu anan zaka samu to za a gaya mana wayanne irin abubuwa ne za su sa batiran fitilar kara na tashin alkiyama su zama masu matukar haske kuma ba wanda zai haska wani shi yasa munafikai za su ce wa masu imani ku dan tsaya ku dan kunna haske sai kilar ji'u wara'akum ku koma can bayan ku baltami sunura ba nan ruwa muka samu ku koma can ku ku nemo sai su dauka baya ake nufi kamar nan bayana da haka da sun juya da suna nufin za su je su nemo fazuri ba bai nahun bi suri sai sanya wani shamaki da wata katanga tsakanin su shi saboda haka wani shiri kake dan ka samu wannan hasken ka ji daidai abin da zai haska din ka ji rana an sha haskenta ka ji wata an dizashe shi taurari sun tarwatse kuma daga baya ma an shafe su wa sujudul khalaiq lillahi subhanahu da kuma sujadar halittun Allah ga baki daya a gaban Allah subhanahu wataala inda itiyanihi lokacin zuwan ubangiji waja rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo yaya zai zo Allahu ta'ala alam amma ka yadda kai imani zai zo an fahimta to lokacin da ubangijinka zai zo ga baki daya halitta za ta fadi tana sujada a gabansa bainal alil fasli bainal alamin domin yayi hukunci bayin al'alami na tsakanin talikai wa nuzulil mala'ika da kuma saukowar mala'iku mala'iku duk za su sauko shi sa ka ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku sun yi sauku sauku kamar yadda Allah ta'ala ya umarce su mala ya ce wa waddahtu ahwalal kuffar sannan a cikin wannan ainihin wato gaba na yi bayani game da halayyar al-kuffar kafirai yau malkiyamata rana alkiyama ya kafirai za su tashi a wani irin yanayi a wani irin hali kafirai za su tashi ka dullatihim kamar kaskantuwarsu ko kaskancin da za su shiga ciki wa hawalihim da wulakantuwarsu wa hasratihim da taɓewarsu wa ba'asihim da tashin hankali da suke ciki kaji su kuma irin siffar da za su tashi a cikinta waswidadu wujuhihim da kuma bakin fuskokinsu yawma taswaddu wujuhun yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh rana ce da wasu fuskokin za a gansu suna haske suna sheki suna walƙiya Allah ta'ala ka sa fuskokin mu su zama haka wa taswaddu wujuh Allah ya ce kuma rana ce da za a ga wasu fuskokin su sun yi baki kirin Allah ya kiyaye to da irin bakin fuskokin su wa ihbatu a'malihim da kuma bata ayyukan su wa fadihatihim amama al-khalaiq da kunyatar da su da Allah zai yi a gaban halittu wa takhasumihim fil mawqif da kuma kaurewa da husuma da za su yi a gaban a mawqif a wannan matsaya din id tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna haka za ka ga da waɗanda suka bi da waɗanda aka yi wa biyayya da waɗanda suka bauta da waɗanda aka bauta a ranar da za a yi husuma kenan a ranar da abokai za su dinga husuma da junansu al'akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin to rana ce da za ka ga wato da husuma da kafirai za su dinga yi fil mawqif a wannan matsaya din wa katakhasumil abidina wal ma'budin kamar irin husumar da za ta kaure tsakanin al'abidi da masu bauta wal ma'abudi da waɗanda aka bautatawa wal atba'i ma'al qadatil mudillin da mabiya talakawa ma'al qadatil mudillin tare da shugabanni jagorori al mudillin da waɗanda suka fatar da su wad du'afa ma'as sadati wal muluk da kuma raunana talakawa ma'asadati irin husumar da za ta kaure tsakaninsu da shugabanninsu walmuluk da sarakunansu walmar kuma afali ne husumar ba ta tsaya iya can ba mutum za a ganshi shi ma yana husuma ma'afari ne tare da abokinsa wa a yana kuma husuma tare da gaɓoɓinsa ya ce kaza gaɓoɓinsu ce ba haka ba ne kaza wa maƙatihim li anfusihim da yadda za ga mutum yana tsanar kansa da kansa yana kin kansa da kansa a wannan ranar kullu zalika min khilalil qur'anil azim malai ce duk wannan bayanan da zaka ji ba karka dauka daga aljihu na zan dauko su wayannan duk gaba ɗaya daga cikin alqur'ani mai girma duk za a nemo maka waɗannan bayanan wa zakartu sifata hashrihim malai ce sannan kuma na ambata a cikin wannan littafin sifatu hashrihim ko sifata hashrihim siffar yadda za a tashe su ka hashirihim kamar irin tashinsu da za a yi wahun udash suna cikin kishi matsananciyar kishirwa wahun umyun wa summun wa bukmun sannan za a tashe su umyun makafi wa summun za a tashe su kurame wa bukmun kuma bebaye كما كان لأهوال العصاة الموحدين نصيب من الحديث في هذا الكتاب كما يندى حاليا ما سسابن الله أما كما سنة التوحيد wato akwai tattaunawa da ta kasance su ma game da su a cikin wannan littafi mai girma ma'ana kama kana li ahwalil usatil muwahhidin nasibun kaman yanda akwai rabo min al hadisi na tattaunawa fi hadal kitabi a cikin wannan littafi li ahwalil usat al muwahhidin ga halayyar waɗanda sun yi saban Allah amma kuma suna da tauhidi ga tauhidi mutum amma ya sha giya mutum yana da tauhidi yayi zina mutum yana da tauhidi yayi ƙarya mutum yana da tauhidi yayi giba mutum yana da tauhidi yayi yayi yayi hasada mutum yana da tauhidi gashi nan dai irin usatul muwahhidin ga tauhidi kuma sannan ga ainihin wato sabo mutum yana da shi kalladina la yu'adduna zaka kaman waɗanda suke kememe su mursisi su hana Allah hakkin sa na zakka suke fitar da hakkin Allah madaukakin sarki na zakka a cikin dukiyarsu to kamar irin waɗannan su ma halayen da za su tashi malai ya ce yayi bayanin ta a cikin wannan littafin wa wa ashabu al-gulul wa ashabu al-gulul da kuma ma'abota satar kayan hukuma barayin gwamnati ya ce halayyar da barayen gwamnati za su tashi su mana ya ce bai manta da su ba ya kawo a cikin wannan littafin wal mutakabbirun da masu girman kai ghasibul ard da masu kwacewa mutane gonakinsu da filayensu wal gadiruna da mayaudara yan siyasa da sauran mutane masu yaudarar al'umma su ma duk gaba ɗaya halinsu da suka so a wannan ranar ba da yanci zai yi ma bayani wazul wajahain da kuma munafikai wal hakimu alladhi yahtajibu an ra'iyati da kuma shugaban da yake sanya hijabi yake sanya shamaki tsakaninsa da talakawansa talakawa suna da koke amma ba sa ba dama su ganshi suna so su ganshi su gaya man matsalolinsu ba dama su ganshi ya sanya wasu apps wato wasu wasu shamaki ba yanda za a ganshi kuma ba yanda za a ga wani wanda ya wakilta domin ganin talakawa domin su gaya wa shugaba ga koken talakawa babu to wannan shi ma siffar irin wannan shugaban za mu ji bayanin yadda irin wannan shugabanni za su tashi a ranar tashin alkiyama a cikin wannan littafi kama kana li halin atikiya dhikru kaman yanda kuma halin al-atikiya wato masu tsoron Allah masu ƙoƙarin bin dokokin Allah akwai ambatansu su ma a cikin wannan littafi fahum la yakhafu su ne waɗanda ba za su ji tsoro ba wala yahzanun ba za su yi bakin ciki ba wala yafza'una idza fazi'a an-nas yawm al-faz'i al-akbar ba za su firgita ba ba za su tsorata ba a ranar da mutane suke firgita yawm al-faz'i al-akbar ranar firgita mafi girma kama anna wujuhahum bidun kaman yanda su al'atqiya masu tsoron Allah a wannan ranar fuskokin su bidun farare za su tashi da fararen fuskoki wa yudhilluhumullahu fi dhilli kuma ubangiji ta'ala zai inuwantar da su a cikin inuwarsa yawma la dhilla illa dhillu ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa ta sa bi sababi a'malihim duk ta dalilin ayyukan su fi duniya a cikin duniya wallati min ahammiha wanda yana daga mafi mahimmancin ayyukan da yasa suka samu wancan matsayi a ranar tashin alkiyama al'adlu fi hukumihim wa ahlihim wa ma wal wato adalcin da suka dinga yi fi hukumihim cikin hukuncin su wa ahlihim kuma suka dinga adalci a cikin iyalansu wa ma wal da dukkan abin da suka cibunta wa taysiru ala al-mu'sirin da kuma rangwanta wa matsana wanda suke cikin halin tsanani da suka dinga yi sun dinga kokarin sauƙaƙa wa mutane rayuwa sun dinga kokarin yassare wa waɗanda Allah ta'ala ya jarabta da tsananin rayuwa da talauci wallazina yas'auna fi hajati ikhwanihim su ne dai waɗanda suke ta kai kawo wajen biyan bukatan ɗan uwansu wa yasudduna kallatihim kuma suke toshe bukatun yan uwansu ga wani nan ya zo da katin asibiti ba yanda zai kuma ga larura ga yana da mijin ya ce mutum ya toshe masa wannan bakin ciki ga wani ya taso shi kuma haka aka tashi yara suna ta kuka ba abinci shi kuma ya zo ya taimaka ya toshe masa wannan matsala to ka ji akwai irin ranar da kai ma Allah ta'ala zai toshe ma matsalolinka wal kadhimin al ghaib da kuma masu haɗiye fushi wa itikihim lirriqab da kuma yanta wuyaye yanta bayi da suke yi to duk waɗannan su ne halin al'atikiya abin da yasa suka samu fararen fuskoki su al'atikiya saboda irin wayannan kyawawan ayyuka da suka dinga yi a rayuwarsu ta duniya wa fil mabhath thalith a cikin bahasi na uku mala yace takallamtu an shafa'a na tattauna a cikin wannan littafi game da matsalar ceto wa zakartu al'adillat al'ur'aniya na kuma ambaci dalilai na al'ur'ani wa sunnati fi subutiha da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne nabawiyya wato al'adillat al'ur'aniya wan nabawiyya wa zakartu al'adillat al'ur'aniyyati wan nabawiyyati na kuma ambaci dalilai na alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fi thubutiha wajen tabbatar da matsalar ceto cewa lallai akwai ceto kuma akwai ceto na gaskiya ba na bogi ba wa aqsamiha sannan nayi bayanin kashe-kashen ceto wa shurudiha da sharuɗan ceto wa anwa'iha da nau'o'in ceto kaktisasihi sallallahu alaihi wasallam kamar irin keɓantar annabi sallallahu alaihi wasallam bistiftahi babil janna na neman abu da kofar aljanna wannan ceton shi ma yana daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake banta da wannan ceton gashi ta an yi wa mutane sikiri ne mutane sun canta su shiga aljanna amma za su zo su taru ba za a bude ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sa baki ya nemi alfarmar a bude ya fara shiga sannan kowa ya shiga to wannan yana daga cikin ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake banta da shi wa shafa'atu fi ahli al-kaba'ir da kuma ceto game da ma'abuta kaba'ira wa shafa'atu fi aqwamin yadkhuluna aljannata bighairi hisab da kuma ceto game da mutanen nan da za su shiga aljanna bighairi hisabin ba tare da bincike ba wa an shafa'ati ghairi annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma a cikin wannan babi wato na tattauna game da ceton da ba annabi ceton da ba na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba akwai wasu nau'o'in ceton banda wanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi kal mala'ika kaman ceton da mala'iku za su yi wal anbiya da annabawa alaihi wassalatu wassalam Allah ta'ala ya ƙara musu yadda wal mu'minuna salihun da kuma mu'minai managarta su ma za su yi ceto ash-shuhada shahidai su ma za su yi ceto wa auladul mu'minin da ƴaƴan mu'minai su ma Allah ta'ala zai musu alfarma su yi ceto والقرآن الكريم ده القرآن mai girma shi ma zai ceto shi kansa alqur'ani zai ceto wa kana alhadithu an al-asbab aljalibati lishafa'a sannan tattaunawa ta kasance game da dalilai da sabubban da aljaliba waɗanda suke jawowa lishafa'a mutum ya samu ceto ma'ana malam bai yi shiru ba sai da ya ambaci dalilai da sabubba masu yawa da suke sabbaba mutum ya samu ceto ranar tashin alkiyama kattauhid kaman tauhidi domin ba yanda za yi mutum yana shirka a shiga cikin wannan ceton ba ya ke da haka daga cikin sabubban da ke jawo mutum ya samu ceto shi ne ya zama yana da tauhidi wa ikhlasu da ibadati lillah da kuma tsantsanta bauta ga Allah wa siyam da azumi wa du'a da addu'a bima warada inda al'adhan da abin da yazo a hadisi inda al'adhan lokacin kiran sallah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk wanda yayi waɗannan abubuwan ya ji mai kiran sallah ya bi mai kiran sallah suka yi wannan karshe ya karanta Allahumma rabba hadhihi da'awa zuwa karshe halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah manzo Allah ya ce ceto na yana daga cikin wanda zai ci gaji ceto rana ceto na ranar tashin alkiyama sakanul madina da kuma zama a cikin garin madina wasabru ala la'waiha da kuma haƙuri akan irin kuncin rayuwar garin Madina a wannan lokacin da kuma tsananin rashin lafiya shine la'awa wato dhiqil ma'isha wa shiddatul marad shi ake kira la'awa to wanda ya zauna a garin Madina saboda lokacin garin Madina yana da yanayi wanda in bai karbe ka ba mutum yaje yana samun kansa cikin zazzabi da rashin lafiya mai tsanani to duk wanda ya shiga garin Madina ya zauna yayi hakuri da wannan yanayin nata to shi ma yana daga cikin sabubban da ke jawo mutum ya samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kasratu sujudi da kuma yawaita sujada yawaita nafil fil wa fil mabahath rabi' a cikin wato bahasi na hudu a karkashin wannan fasali kana al hadithu an al hisab tattaunawa za ta kasance ne game da hisabi wal mizan da kuma auna ayyuka wal hawl da bayani game da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wasirat da kuma bayani akan sirati faqad zakara Allah subhanahu wa ta'ala mashhad al-hisab Allah madaukakin sarki hakika ya ambaci wurin da za a yi hisabi wal jaza da sakamako faqala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ƙasa ta haskaka da hasken ubangijinta wa wudi'a al-kitab za a ajiye littafi waji abin nabiyyin za a zo da annabawa wa shuhada da shahidai wa qudiya bainahum bil haqq ay hukunci tsakanin su hukunci na gaskiya wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba suratu zumar aya ta 69 wa sharahtu majmu'a wa sharahtu majmu'atan min al ayat al mubaraka sannan yace nayi sharhi da karin bayani game da wasu wasu jumultattu ko wasu dunkulallun ayoyi masu albarka al muta'alliqa bil hisab waɗanda suke da alaka da bayanin wato da hisabi ka kaulihi ta'ala kaman faɗin Allah ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka bashi littafinsa da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi mai sauki Allah ta'ala ya sa mu karɓi littafanmu da hannun dama da haka za mu ji sharhi da ƙarin bayani game da irin waɗannan wurare wa qauluhu ta'ala suratul inshiqaq aya ta 8 aya ta yawa ta 7 zuwa ta 8 wa qauluhu ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تعالى يتوى كل إنسان كون متن ألزمناه طائره في أنقه زام لزم تامة طائره أبر كود ينانا في أنقه أو ينزل kaji ashe akwai wata kyamara ba ka ganin ta tana nan duk gaba ɗaya tana ta rikodi ta zaman nan namu tana nan tana ta rikodi tana tana da kuma memorinta baya cika sai in ka mutu da haka wannan rikodar ita ce za wadda tana da abubuwa bidiyo tape ɗinka duk gaba ɗaya abin nan to za a rataya kowa a kunnan a wuyan wa kullum insanin alzamnahu qa'irahu fi unqi kowane mutum za a litsumta wato a rataya masa abin da yana nadi bayanai game da shi a wuyansa wani kuriji lahu yau malkiyamata kitaban sannan za mu fito masa da shi a matsayin littafi ranar tashin alkiyama ya alƙahu manshura zai haɗu da shi ainihin wato a buɗe an buɗe ya tsara a kitaba ka za a ce ka karanta littafin ka babi da sikar yau ma'alai ka hasiba a yau kai kanka ka ishi kanka kai wa kanka hisabi mani hitada duk wanda ya zama mutumin kirki ya shiryu ya bi tafarkin shirya fa inna ma ya tajili nafsi kawai ya shiryu ne don amfanin kansa wa man dalla wanda duk ya bace ya zaɓi ya bi tafarkin ɓata, Allah ta'ala ya ce fa inna ma ya dillu alaiha, ya sani kawai ya dillu alaiha yana ɓata ne kuma a sakamakon wannan ɓatan zai tashi ranar kiyama. Wala ta zirwa ziratun wizar ukura, nauyin wata rai ba a ɗora wata rai. Wa ma kunna mu'azzibi na hatta na ba'ata rasula. Ba mu kasance masu azabtarwa ba sai mun aiko jaka Da haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko jakadu lokaci lokaci. ya aiko annabawa da manzanni sun ma'arsalna rusulana tattara haka annabawa suka dinga zuwa a jere in wannan ya wuce zuwa wani lokaci Allah ya turo wani haka suka dinga zuwa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma da ta zo ta rayu a duniyar nan ta wuce ba a aiko mata mai gargadi da wazi to da haka haka ka'idar Allah take saboda cikakken adalci wala yadhlimu rabbuka ahad wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wa ghayriha da wani waɗannan ayoyi min al'ayatul karima daga ayoyi masu girma suratul isra'i aya ta sha uku zuwa ta sha biyar wa kana alhadithu kadhalika an iktisasil madali bain alkhalq wa izami sha'an ad-dima sannan bayan waccan magana malai ce kuma tattaunawa za ta kasance har wa yau an iktisasil madalim game da kisasi da ramuwa ga wanda aka zalunta almazalim abubuwan da aka yi na zalunce zalunce wane ya zalunci wane wance ta zalunci wane ko wane ya zalunci wance to wayannan zalunce zaluncen za a yi kisasi akan su ranar tashin alkiyama bainal khalq tsakanin halitta wa idamu sha'anid dima da kuma girman lamarin zubar da jini a karkashin wannan shi ma zamu ji bayani wa awwalu ma yuqda bainal ibad kuma shine farkon abin da za a yi hukunci tsakanin mutane game da zubar da jini wane ya kashe wane wane ya zubar da jinin wane wa zakartu al-adillata ash-shar'iyya al-muta'alliqata wa al-muta'alliqati bil hawl wal mizan malai ce har wayo kuma na ambaci dalilai na shari'a waɗanda suke da alaka game da al-hawl tafki wal mizan da kuma sikelin au wa ra'ayul ulama fi tafsir qaulillahi ta'ala da kuma ra'ayoyin malamai game da fassarar ubangiji fassarar fadin Allah ta'ala ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط زام أجي سكيري ما أونين آدلتي ليوم القيامة سبيل ونرانا القيامة فلا تظلم نفس شيئا فذا أظالم شريد كومي با وإن كان مثقال حبة من خردل إذن ya kasance daidai da nauyin kwayar komayya ko kwayar zarra a taina biha Allah ce za mu zo wa mutum da ita wa kafa bina hasibin ya isa ka sani cewa mu mun wato wa kafa bina hasibin ya ishe mu mu zama masu hisabi ko masu iya lissafi da haka Allah madaukakin sarki ba zai tauye aikin kowa da komai ba za a yi wa kowa hisabi akan ayyukan duk da ya aikata to za mu ji wani irin bayanai malamai suka yi game da tafsirin wannan aya mala yake cewa suratul anbiya aya ta 47 wala khastu ahammal a'mal sannan mala yace nayi talkhisi na dan yi maka summary na takaito maka mafi wato ayyuka mafiya muhimmanci allati tusakkilul mizan waɗanda suke sa scaling kana wato scaling awan kai nauyi yawmal qiyamati ranar alqiyama mala yace yayi talkhisin irin waɗannan ainihin ayyuka din ka husnul khulq kaman kyawawan dabi kyawawan halaye suna daga cikin abin da ke sa mizanin mutum ranar tashin alkiyama yayi nauyi wa tasbihullah da kuma tsarkake Allah wa tahmidi da kuma godewa Allah madaukakin sarki tasbihi da tahmidi yana daga cikin abin da ke nauyaye ma'auni ranar tashin alkiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض an fahimta to kaga wannan yana daga cikin ayyukan da suke sa su kene yayi nauyi to duk malam zai yi bayani akan su yace wa waqaftu ma qawlihi sannan wa waqaftu na kuma tsaya ma qawlihi tare da fadin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah ce wa in minkum babu wani daga cikin ku illa wariduha face sai ya gangara ta cikin wutar jahannama ba wani daga cikin ku face hanyar wucewa titin shine ta cikin wutar jahannama kana ala rabbika ya kasance wannan akan ubangijinka hatman maqdiya wato wani hukunci ne abun wajabtawa da Allah ya riga ya wajabta shi cewa babu wani daga cikinku face sai ya wuce ta cikin wutar jahannama sai dai dun manunajjin labina takaw Allah ce sannan mu tseratar da waɗanda suka yi takawa wa nazaru zalimina mu bar azzalimai fiha a cikin wutar jahannama tisiya suna gurfana akan gwiwoyinsu suratu maryam aya ta 71 zuwa 72 wa alaqatu hadhihi al-aya shi sa malai ce zai tsaya kan wannan ayar domin yayi bayani shine wa waqaftu ma qawlihi ta'ala zan tsaya tare da fadin Allah ta'ala wa in minkum illa wariduha wa alaqatu hadhihi al-aya zan yi bayani game da alakar da ke tsakanin wannan aya bil mururi ala sirat da wucewa ta kan sirati wa ya lahu min mawqifin yushibu li hawlihi al-wildan yace babban tashin hankalin wannan matsayi wannan matsaya ta saradi wadda saboda furgicinta da tashin hankalinta ke sanya ƙananan yara furfura wa ya lahu min mawqif mamakin tashin hankalin wannan matsayi yushibu li hawlihi alwildan wanda yara ƙanana suna yin furfura li hawlihi saboda furgicinsa ha hiya al-amana ala sirat sannan ga amana ita ma ta ta kasa ta tsaye ta ƙi ta bar gurin tana nan a wajen siraɗi litakula likulli kha'inin tana faɗa wa kowane mahaƙinci wanda ya ci amana ya murru alaiha da ya zo wucewa ta inda take ainal amanatu lati zayya'taha ina amanar da kace mutum yana ganin kamar zai wuce sai ya zo wucewa amana ta tsaye da shi ta ce ina amanar da ka tozarta aina amanatal amwal allaci sarakataha ina amanar dukiya da aka baka wanda ka sace aina amanatar shahada li hadha ad-din ina amanar shaida da aka baka ta wannan addinin aina al-amanat allati abatis samawat wal ardi wal jibali an yahmilnaha ina amanonin nan da akai wa sammai tayin su karba suka ki akai wa kasa tayi ta ki karba aka yi wa duwatsu ta yin wannan amanonin da suka ƙi karɓa ina take an yi hamil na ha suka ƙi su karɓa wa ashfaka da min ha suka tsorata daga karɓar wannan amanar wa hamaltaha antal insan ka dauke ta kai kai gammo kace a dora maka kai dan adam to sai ka je a tsare ka a daidai wannan amana tana nan wannan amanonin su suna nan sai mutum ya je su tsare su ce ina suke bal hahiyar rahim yace bari ma kuma hahiyar rahim ga zumunci shi ba da yayi rauni yanzu yake ta zaizayewa yake zagonyewa to kaji zumunta ita ma tana nan ta ta'allaqu ala sirat ta makalkale sirati wanda yake sadar da zumunci ko ya bata alakar zumunci ya lalata zumunci shi kuma a ranar za ta hana shi wucewa ita ma tana nan ta kasa ta tsare a wajen sirati litaqula likulli man qata'aha tana faɗa wa duk wanda ya dace ta yanke ta aina silatar rahim aina silatul rahim allati qata'ataha fid dunya ina sadar da zumuncin da ka gutsire shi ka dace shi a duniya ila yake wa ma za ta tasna'u fil yawm amama tilka al ahwal mala yace sannan da tambayar wa ma za ta tasna'u to yanzu kai da kake sauraron wannan karatu me za ka aikata fi fil yawm a wannan yini a mama tilkal ahwal a gaban waɗannan furgice-furgice da tsorace-tsorace mai ka shirya mai ka tanadarwa kanka ala shafi wani mawaƙi ce a batnafsi ta tobo fi mahtiyari idan barza al'ibadu lizil jalali wa ƙamo min ƙuburihimu sukara bi auzarin ka amsalin jibali wa ƙad nusibar siraku likai ya juzu فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه الأرائس بالجواني يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب ولا تبالي mawaƙi yake cewa abad nafsi ta tubu abad nafsi raina taƙi ta tubu taƙi ta tuba fi ma ihtiyari cikin abin da yake da baibayi na ne ina cikin da baibayi ko ina ina cikin tarko shine wato da baibayi ko tarko idza barada al-ibad idan bayi suka bayyana lidil jalali a gaban ubangiji mai daukaka wa qamu min quburihim lokacin da suka tashi daga kaburburansu su kara suna tambele suna maye ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ترى الناس سكران وما شربوا فنطا me badamasi yake cewa kaga mutane sakaran suna maye suna buguwa amma sharibu fanda kuma bakiya suka sha ba shine Allah ya ce ainihin wato taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaballahi shadid qamu min quburihim sun taso sun tashi daga cikin kaburburan su sukara suna cikin maye bi auzari da wani irin nauyi na zunubai ka amsalin jibali kai ka ce duwatsu saboda nauyin laifukansu da kayansu wa qad nusiba sirat an kafa siradi likai yajuzu domin su ketare wannan siradin faminhum daga cikin su man yakubbu al shimali akwai wanda zai kifa ta ta hagu da mutum ya kifa ta hagu kuma kaga ai ba magana wa minhum Allah ya tsare mu daga kifawa ta hagu wa minhum mawaki yake cewa daga cikin su man yasiru li dari adil akwai wanda zai wuce zuwa gidan nan na jannatu adil Allah ya samu a ciki talaqahu al-ara'is amare za su tarbe shi bil gawani wato al-gawani ita ce macen da wato tawadatu ga barin yin kwalliya saboda kyanta ba sai ta tsaya tana wani shafa jambaki da jagira da gazal da fankeke da hoda ba sai ta sa wani saboda tsafin kyanta kawai to ka ji irin wanda za za su yi mana lale insha Allah an fahimta su ne algawani wasu kuma suka ce ita ce matar da ta wadatu ba ta san kowa ba sai mijinta su ne algawani to kaga duk wanda ka dauka sufar yan matan aljanna lam yaqmithunna insun qablahum wala jan hurun maqasuratun fil khiyam maqasurat bata san kowa ba ita mijinta kawai ta sani yaqulu lahu almuhaimin ubangiji zai ce da shi ya waliyi ya kai masoyi na gafartu laka dhunuba na gafarta zunubanka fa wala tubali karka da don wari Allah madaukakin sarki zai ce don wari Allah ya ce ba damuwa kuma ina take an gama da ita Allah ya sa mu dace Allah ya yi hawa kusa wa fil fasl ar-rabi' a cikin fasali na hudu kana al-hadithu 'anil nar wal janna tattaunawa a wannan fasali na hudu za ta kasance game da wuta Allah ya kiyashe mu wal janna da kuma aljanna Allah ka samu a ciki wa afradtu fil bahth al awwal na ware na kebance na kadaita na kayanta a wannan bahasi na farko muqaddimat nayi muqaddima ka quludil jannati wan nar muqaddimar da na fara yi a wannan bahasi na farko kamar dawwamar aljanna da wuta nan ma akwai tattaunawar malamai shin aljanna dawwama za a cikinta haka wuta ma tana nan a dawwame akwai dawwama ko babu shine khuludul jannati wan nar wa kaunihima makhluqatan mawjudatan al'an da kuma kasantuwar su aljannan nan da kake jin ana magana Allah ya riga ya halice ta wutar da kake ji ana magana Allah ya gama halittar ta dan haka a yanzu haka suna nan domin akwai waɗanda suke ganin a ba a halicci aljanna ba kawai ana kwadaitar da mu ne don mu fara kwadayi yawon mu ya fara tsinkewa tun yanzu ana gaya mana wuta ne don mu shiga tece mu mu shiga hankalinmu tun kafin a halice ta yanzu ba a halice su a kowanne a kawan ɗin shi sa sai ce mukaddima da zan fara yi a wannan bahasin shine zan gaya maka dawwamar aljanna da wuta duk yan aljanna in sun shiga madawwama za su zama a ciki haka ya wuta sannan kuma aljanna da wutan nan an riga an halice su yanzu haka maganar nan a yanzu suna nan da fatan gani wa makanihima da kuma gurin da suke a ina aljanna take a ina wuta take duk ma ne ce zai bayani wa ashabul a'raf da kuma yan tozan la'arab an auna kyawawan ayyukan su 50 miyagun ayyukan su 50 sune yan a'raf da Allah ya taimaka an samu 51 can 49 ta yi pass ko kuma ya yi pass godin nan yan fas ne insha Allah an fahimta saboda kaga kenan wanda kyawawansa suka yi daidai da miyagun ayyukansa su ne yan ashabul a'raf to a ina su kuma suke to duk malam zai yi bayani a ina yan ashabul a'raf suke wa bil mabhath athani a cikin bahasi na biyu a wannan littafi takallamtu anin nar na tattauna game da abin da ya shafi wuta wa asma'iha da sunayenta iri-iri daban-daban kowane suna bai da daɗi bai kuma ma'anarsa tana kunshi da tashin hankali da bala'i wa khazanatiha da kuma bayani game da masu tsaranta masu gadinta wa sifatuha ko wa sifatiha da kuma siffarta ita wutar wa ma a'adda Allahu li ahliha da irin abinda Allah ya tattala ya tanada ga ma'abotanta wa madalibihim fiha da kuma irin abin da suke nema a cikinta wasuwarun min azabiha da kuma wasu irin surori sufofi irin na azabata wafin mabahati tsari a cikin bahati na uku a shartu ilama wane in fadil wa'id na yi ishara na yi maka hannunka mai sanda kiliya hannun dama a kan mawane wasu abubuwa da suke hana in fadil wa'id azabtar da azabar ga mutum ya cancanci za a yi masa azaba in ya mutu to amma kuma akwai wasu dalilai da suke kuma shigowa su hana a zartar da wannan wa'id azaba da za a yi masa kamar me ka tauba kamar tuba mutum ya yi ba daidai ba ya aikata zunubi Allah ta'ala ya riga ya rubuta zai masa azaba akan haka sannan sai ya tuba to wannan tuban tana daga cikin almawani infadi alwa'id wato dalili ne da ke hana a zartar da wannan wa'id azaba da aka ce zai wa mutum in ya tuba wal istighfar da neman gafar wal hasanat da kyawawan ayyuka almahiya waɗanda suke shafe miyagun ayyuka wa du'aul mu'minin da kuma addu'ar mu'minai wani za ga ya riga ya mutu amma addu'o'in da mu'minai suke yi Allah sai ya sa sai ya shiga cikin wannan addu'o'in sai ga su ma daga ciki addu'o'in sukan sa su zamanto wato su hana azabtar da alwa'id akan mutum wa ihda'il qurbat da kyauta da kyawawan ayyuka an fahimta ihda'il qurbat wato mutum gashi ya mutu amma wani kansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya mutu komai nasa za a account ɗinsa zai za a rufe account da aka account din mutum za a rufe shi amma akwai wasu wanda su account din su ba a rufe shi cikin waɗannan mutanen akwai mutumin da ya haifi ɗa ya ba shi tarbiyya mai kyau bayan ya mutu ɗan ya ci gaba da yi masa addu'a ya yi karatun alkur'ani ya ce Allah ya kai ladan ga mahaifinsa ya yi kyawawan ayyuka ya ba mahaifinsa kyauta to kila shi mahaifin bai yi wasu ayyuka da za su sa su kubutar da shi daga azaba ba amma ga ɗansa nan yana ta tura masa yana ta yi masa transfer a account ɗinsa na lahira to wannan transfer da ɗansa yake ta aika masa da ita a account ɗinsa na lahira za ta iya amfanarsa kuma za ta iya zama sababin da za ta sa a wato a fasa ko kuma ainihin wato a kizartar da azabar da za a yi musu wa shafa'ati li ahli al-kaba'ir da kuma ceto ga ma'abota kaba'ir shi ma wannan yana daga cikin abin da ke hana azartar da azaba wal masa'ib da musibu al mukaffira waɗanda suke kankarewa mutum zulubai Allah ya jarabci mutum da wasu nau'o'in musibu wa'anda in kai hakuri Allah ta'ala ya ce in ya jarabce ka da musiba kaza kai hakuri zai maka kaza in ya jarabce ka da irin ibtila'i kaza kai hakuri zai maka kaza to wa'annan al masa'ib su ma suna daga cikin al mukaffira da suke kankarewa mutum wasu laifuffuka da yawa Allah subhanahu ta'ala wanda wannan musibin da aka jarabce shi ya hakuri sai su zama dalilai na hana zartar da wannan azaba da aka ce za a yi masa wal aqul ilahi na uku na karshe kuma shine afuwar ubangiji mutum yayi laifin kuma ya cancanci azabar Allah ce yayi masa afuwa Allah kai mana afuwa wa bil mabhath ar-rabi' a cikin bahati na hudu kana al-hadith anil jannati wat tariqi ilaiha ina tafiya ne da sauri saboda har yanzu yana gaya mana content yana gaya mana abin da littafin ya kusa za mu kuma kowanne mu ɗauke shi daki daki kamar yadda ya kawo insha Allah kana alhadithu anil jannati wat tariq ilaiha mana yake cewa sannan tattaunawa za ta kasance game da aljanna wa tariq ilaiha da kuma hanyar da za ta kai mutum zuwa aljanna wa akhlaqi ahliha da kuma halayya da ɗabi'un yan aljanna wa man awwalu wa akhiru man yadkhuluha sannan malam zai mana bayanin wane ne farkon kuma karshen wanda zai shiga aljanna ma'ana wane ne farkon wanda zai fara shiga aljanna wane ne kuma na karshe wanda daga shi kuma ba wanda zai kara shiga aljanna wa ma asharu asma'iha insha Allah ba an ce an yi awa ɗaya har da mintuna ba da mun zo kan gabar al-mabhathir rabi ina ganin sai mu tsaya anan da insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu dada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yi subhanallahi wa bihamdihi